بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا babu kenan zai bayani akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa an taimake ni da saba حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور آه حدثنا مسلم مسلم يا ذن تدمو قال حدثنا شعبة شعبة يا ذن تدمو عن الحكم يا كبو دقا حكم يا كبو دقا مجاهد دن ابن عباس شوى مزالة لا تامن تثبت قريش ياتي nusirtu ni an taimake ni bis saba da saba wa uhlikat adun adawa an halakar da su bid dabur da iskan dabur to kaga wannan kamar yana so ya gaya mana me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga iska ya taso hankalin su ke tashi ruwa na riga na faɗa saboda hadha aridun mumtiruna saboda haka yake gudun kada shi ma wannan ruwan ya zama irin haka to iska kuwa ya ce nusirtu bisa ba an taimake ni da iskansa ba mana iska ne da yake fitowa daga gabas to shi ne aka halaka mutanen gazwata khandak al-ahzab wanda suka zo suka yi wa manzan Allah taron dangi din nan to Allah ya turo masu wannan iskan iskan nan fa ya wujujjiga su aka dinga tumɓuke abun nan nasu hemominsu raƙumansu dawa haka kai abu sufiyanu ya ga ba hali dole ya tattara ya kama gabansa to to saboda haka tunda an yi man wannan su kuma adawa su kuma an halakar da su da dabur to kaga addabur shine iskan da yake zuwa daga yamma to da shi aka halaka aka halakar da adawa Allah tabaraka wataala yana gaya mana ce da muka turo su hal tara lahum min baqiya ko kufai ko raguwa ka gani gaba ɗaya ya gama da su to saboda haka manzo Allah in ya ga iska irin wannan sai ya dinka hankalinsa ya dinga tashi ya dinga neman tsari da Allah daga musiba in akwai ta a cikin wannan iska babu ma qila fi zalazili wal ayat wannan babe zai bayani akan abin da aka faɗa akan azzalazil girgizar ƙasa wal ayatu da abubuwa na ban mamaki na ayoyi da suke da za su rinka fitowa abu ba a zaton abu zai iya faruwa ya zo ya faru yanzu dai ala sabili misali harkar kuɗin nan yadda kuɗin nan ya zama a Najeriya wa yake zato ko a mafarki kaga ba wanda yake zato mutane za su shiga haka kuma a rinka mirginawa sai ran da Allah ya yi Allah ya yi mana to, to wannan tarbiyyar ita Allah ke so musulmi su tarbiyyantu da ita idan abin da ya fi ƙarfinka ya zo ba rigima za ka yi da shi ba nemi taimako da ubangijin da ya turo shi yawwa kullum idan abu marar daɗi ya sami ɗan adam abu biyu ake so ya kula da su na farko haƙuri na biyu addu'a domin abin da ya sa haƙuri yake da amfani idan da ka fi ƙarfin abin ba zai same ka ba to idan ya fi ƙarfinka ya same ka iya haƙuri to i addu'a roƙi allah da ya fi ƙarfinsa yawwa shi yasa sayyidi luqmanu yake yi wa ɗansa wasici yake cewa ya bunayya aqimis salata وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عظم العمور to kaga asabru ala ma asabak hakuri akan abin da ya same ka marar daɗi shine ya kamata domin hakuri akan abin da ya samu mutum marar daɗi yana daga cikin muhimman kayan rayuwa ta duniya yawwa malam qadir yawwa lamin azmil umuri yana daga cikin muhimman kayan rayuwa ta duniya domin dai ba abin da za a fasa yau to shi yasa saboda Allah ya san ba abin da za a fasa yace hatta ka aje abu a ɗakin ka ka rasa inda ka aje shi to shi ma lada ne ai kaga abu mara daɗi ya same ka ka aje ka, ka rasa inda ka aje shi kila mantawa kai kila inda ka aje ka manta kila kila kila to hatta wannan shi ma akwai lada tuntube idan mutum ya akwai lada to saboda haka za ga in ana magana akan haƙuri akwai haƙuri ordinary akwai haƙuri mai mai daraja ta biyu sabran jamilan shine haƙuri mai daraja ta biyu eh حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويت ويتقارب ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيهم المال فيفيض حدثنا ابو اليمان ابو اليمان يا ذن تدمو قال يتي اخبرنا شعيب شعيب يا ذن تدمو قال يتي أخبرنا أبو الزناد أبو الزناد يا شيء دامنا أنا عبد الرحمن يا كبير عبد الرحمن الأعرج أنا أبي هريرة يا كبير أبي هريرة قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلا دام استبت قريش ياتي لا تقوم الساعة قيامة بذات تاشبا حتى يقبض العلم حسي أن يريك إلمي با يرفع العلم با ما لا با يرفع العلم با hatta yuqbada al-ilmu kiyama ba za ta tashi ba sai an rike ilimi ba sai an dage ilimi ba yawa to akwai hadisin da yazo yayin bayanin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ماذا الله صلى الله عليه وسلم أولنا حديث يكي تيوا الله بايا rike ilimi ƙwacewa kaga magana ce biyu nan baya wato rike ilimi kwacewa ma'ana Allah ya ba mu misali na yadda yake ɗauke mulki ya sha bamban da yadda yake ɗauke ilimi ilimi mulki idan zai ɗauke shi cewa yi ƙulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير kaga anan sai Allah ya ba mu sifar yadda yake kwace ko yake karbar mulki ba kamar yadda yake karbar ilimi bane karbar mulki kwacewa yake yi domin ba akhazu bane naz'u ne idan abu yana hannunka in aka ce kawo to kaga da girma da arziki ka bayar to amma an kwata aka yi sai an murda hannun mutum in rinsa hannun aka yi a kwalkwale a ji kamar mutum ya ji kamar za a karya masa yatsa dole yatsa tafin ya buɗe a ɗauki abin to wannan shine naz'u inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an ma'ana Allah baya karɓar ilimi kamar yadda yake karɓar mulki mulki da ƙarfin mulki da ƙarfin ƙudura yake karɓarsa sai mutum dole ba yadda za a yi mutum ya ba da mulki da hannunsa to abu ne kaddara tsari ne haka ubangiji ya ya shirya kuma tun da aka soma mulki har zuwa a gama mulki domin sai an zo ranar da Allah zai ce limanil mulku yau ai shuru sai an shekara arba'in sannan sai Allah ya ba kansa an sa ya ce lillahi alwahidul qahhar to to wannan shine to shi ilimi a Allah yana karɓarsa ne bi mautil ulama'i da mutuwan malamai hatta idza lam yabqa alimun har idan ba malamin da ya rage sai a ce to yanzu dai sai dai irin su malam wane su suka rage mana to irin su ma a zo a rasa a ce to sai dai irin su malam wane su ne za a sa gaba su ma su zo su kare manzo Allah ce to sai an jefa wajen da ba abin kwata kwata to daga nan mutane sun shiga canki sai a ce to tunda dai dole sai an yi shugaba sai a sa wani ko ba komai ya iya sa riga kaga abu ya ɓaci ko kuma a ce to wani shi za a sa ya fi harshensa ya fi magana ya fi iya kula da harshensa baya da barbaɓiya da yawa amma maganar ilimi babu to maza Allah ce ba wannan ce matsala ba matsala ita ce da an zo ana tambaya ta addini menene ne a ai akar makalla ai kaza kaza ne muke da mai ai wannan ai kaza kaza ne kuma da kafa zai canka ya faɗa da ka zai canka ya faɗa ya ɓata ya ɓatar to da haka manzo Allah ya ce za a ɗauke ilimi eh amma ba wai a ce shikenan ga mai ga ilimi a ce a rasa mai ilimi ya rasa iliminsa ba wannan an yi shi a da an yi a da eh zamanin walitaka kafin shehu tijani ya zo kafin abul abbas ya zo kafin shehu ibrahim allah ya kara masa yadda shi ma ya zo a da kamar yadda kowane mu ya sani an sha gaya mana a cikin risala cewa abin da ya faru tsakanin abu maharaz da shi abu muhammad abubuwa ne dai da yawa amma ba jawo su zan yi ba cewa ta kai iliminsa an cire an jefa a wannan ƙaziya ce ta wani alkali a dimashq abin nan a bagadaza an cire ilimin malamin alkali ne zai zo zai wani malami tambaya ta ƙurewa to shine ta hanyar karama ya cire iliminsa ya jefawa zakara zakaran gidansa saboda haka ya zo ba abin da zai iya faɗa sai dai kawai abin da ya ban masa mata ƙolufi zabtu malami za ku ce a kan zabtu malami za ku ce a kan shi kenan fa abin da ya ta maimaitawa fusahar yadda za a rakaba maganan ma babu to daga ya koma gida dai ya ga cewa babu shakka fa ba shine fa na da ba ya shiga wani hali to shine aka zo aka yi ta tuba wajen wannan malami ya ce to a je gidan wani mai sai da kaji a duba kaza iri kaza a yan a saye ta a yanka a fasa zuciyar tasa a dafa ma ka can muka jefa ilimin to wannan ana yin shi a zamanin karama su an faɗi waliyai na da suna haka amma shehu tijani tun da ya zo shi maganar karama a wajensa ba kayan gabas ba ce shi abin da ke karama wajen shehu tijani ittiba'ul awamir wajnabun nawahi mutum ya tsayawa ya yi riko da shari'ar Allah ya riƙe addinin Allah shine babbar karama a wajensa yawwa to amma su waliyai da suka wuce can an samu ire-iren waɗannan ababen kamar yadda aka samu a cikin hikaya da ake bayarwa shehu abdulkadir Allah ya ƙara masa yadda ana cewa wata baiwar Allah ta ba da ɗanta a tarbiyyantar da shi to irin yanayi na tarbiyyar da shi shehin ya ga zai masa to sai ya sa shi ya dafa masa kaza ya dafa masa kazar ta dafa sosai sai ya kawo masa ya dace uwarsa yaron ta zo malamin ya ci bai bashi ba sai ta ce kai malam yanzu yaron nan da ya dafa ba ko kaɗan ba za ka san mai bai ce ke bakin ba mu shi mu tarbiyyantar da shi ba ne ba mu ga mai tarbiyyantar da shi ba sai aka tattara kasusuwan sai ce ta koma kaza da izinin Allah sai ta koma yadda take da izinin Allah ce to sai ya haka za za mu ce za mu so zai so mu cin kaza to kaga wannan kaga wannan walitaka ce amma su bangaren Shehu Ibrahim da Shehu Tijani wannan ba tsarin su bane manista khadamnahu qaddamnahu wanda duk muka ce mana hidima so muke shi ma ya zama shugaba yawwa to su ba wai wani wani limit bane ko wani abin nan za a yi eh wannan tunda Abul Abbas ya zo duk wayannan abubuwa Allah ya sa musu ruwan sanyi suka yanzu misali idan ka dauka ka tsina idan ka dauki ka tsina a da wallahi tallahi abubuwan ba kyau amma tunda Shehu Ibrahim ya je sai abubuwan ka rasa ina suka yi na waɗannan tsatsuba duk an kashe su to saboda haka inna Allah la yaqbidu al-ilma intizan walakin yaqbidu bi mawt al-ulama hatta idha lam yaqa alimun ittakhadha an-nas ru'asa juhalan fasu'ilu bighayri ilmin fa'aftu bighayri fasu'ilu fa'aftu bighayri ilmin fadallu wa adallu to saboda haka kaga la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu har sai ilimi an dauke shi to anan anan idan muka dawo ɓangaren addini mutane yau ba ma son karatu mutane yau mu dai muna sha'awar karatu amma ba ma son sa saboda yanzu zuwa makaranta a wajen mutane ya yi ƙaranci akwai wani abu ya faru a nan shekarun baya ina san zai kai kamar shekara 20 da ya faru wani mutum ya zo ni in ka ce da ni suwaye khadiman masallaci zan iya lissafawa da wannan mutumin amma sai ya zo ya ce da ni liman mutane suna cewa sai ka yi addu'ar ka mai kyau amma ƙarshe sai ka ce albarka shehu tijani da shi fa muke wazifa a nan masallacin kuma sai na so mace na ce to idan aka ce dan dare shehu tijani addu'a ce ta ɓace ko kuma shehu tijani ne bai da daraja to haka dai Allah ya taimake ni ban yi nisa ba to amma shi mutumin ɗaya da ya gare na kamar ya ɓaci da muka fita sai ce ga mutum malam naga kamar ranka ya ɓaci da wane ce to ai ba daɗi yanzu ina kuskure na cewa ayi addu'a mai kyau a ce Allah ka karɓa mana albarka shehu tijani me illa ya ce haba malam za ka tsaya ka wahala kanka ya ce ka gan shi nan tun yana yaro na san shi har yanzu ban san inda ya yi kawa'idi ba na ce to wallahi rai na daina ɓaci wallahi ba a da na ɓata rai na a banza ya ce ban san yau ɗin nan ban san inda ya yi kawa'idi ba to to kaga fa haka haka mutane muke to kamar yadda na faɗa na ce mu dawo ɓangaren karatun addini wannan ya fito fili ba mu da ƙoƙari wajen karatun addini ko ba mu da sha'awa ko ba ma son shi ko ba ma kula da shi duk kalmar da kake so ka ɗauka ka yi amfani da ita to mu dawo tun da manzon Allah cewa la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilm anya yadda ake wasarairai da ilimi a Najeriya anya abin nan ba hanyar aka kama ba Malam Alƙazir kila ke za ka fahimce ni ko? Yanzu idan muka ɗauki 1950, 1960 har zuwa ka taho 1970 ɗan firamaren lokacin karatun boko fa nake faɗa ɗan firamaren lokacin ya fi ɗan sakandire siniya ilimin boko haka ne? sai da ɗan ƙara to kaji kaji ba abu ya ɓace ba to yanzu wannan yanzu yadda aka taho aka ce a najeriya ko a mafarki za a yi zaton cewa jami'o'in najeriya gaba ɗaya su yi wata takwas a kulle anya wannan ba alamar ɗauke ilimi ba ne akwai wani ina headmaster na tuna ya taɓa zowa yi mana bayani yake yi wa yara bayani mu malamai yake yi wa bayani ya ce duk subject duk period da baka yi wa ɗalibi ba duk uh, period da baka yi wa ɗalibi ba sai ta fito a karatunsa na mako sai ta fito a karatunsa na shekara sai ta fito a level ɗinsa na firamare sai wannan na ƙasun ya fito a level ɗinsa na sakandire wannan tawaye sai ta fito a level ɗinsa na university madda ɗaya ce ba kai masa ba to yaya balantana ai wata takwas an daina karatu ba a maganarsa sannan kuma yanzu inda aka sa gaba ƙaulan wahidan duk ƙasashen afirka ban ce najeriya ba iya inda na taka iya inda na sani duk mutumin da ke da hali ba zai yadda ya sa ɗansa firamare ta gwamnati ba muddin yana da hali firamare ta mai zaman kanta zai sa ɗan shi to masu halin mutum nawa ne anya wannan ba alama ba ce ta tafiyar ilimi na yi mamaki ni da muke nesa haka da misira sai nake ganin kamar misira ai su ilimi ruwansa ma ake yi can wani ɗan taksi muna hira da shi sai ce malam abu ya lalace na ce me ya faru ya ce ya ce kaga duk wahalar nan da nake wallahi Allah Allah nake in samu abin da zan sama wa ɗana extra lesson da za a zo a ringa koya masa saboda makarantun na gwamnati ba a komai a misira kuma abin yanzu ya kai shekara goma sha biyar da muka yi magana da shi wannan ɗan misira anya wannan ba alama ba ce ta ta qabdul ilm tana jiki to to ala ayi halin wannan abin da ya sani dan yalwata a cikin wannan saboda mu gane idan annabi yayi magana to duniya ce addini ne da, da duniya harkar addini ne da duniya dan kada dauka na larabci shine kawai ko karatun addini ne kawai yake ci baya karatun zamanin ma yana ci baya kuma mugun ci baya yanzu a ga mutum yana da digiri amma wallahi tallahi in ta kuke magana ta minti goma sha biyar ba zai iya da turanci ba mutum yana da digiri yana da masta amma ba zai iya rubuta maka takarda lafiyayya da turanci ba ai kaga akwai matsala kuma abin gaba-gaba yake yi wa uba yau za ka iya sayan takadda shaida ta kammala sakandare za ka iya sayan takadda ta kammala jami'a wa uba za ka iya sayan doktora da aika ga in ba a kawo ire-iren waɗannan ba aka haɗa su da wannan maganar ai an rage wa maganar wato bayanin bai cika ba yawwa to saboda haka tashin kyama ba zai zo ba hatta yuqbadal ilmu har sai an rike ilimi ilimi yana samuwa ne bi ta'allumi da koyo eh al-ilmu bi ta'allumi a ilimi ana samun sane da koyo ba a samun ilimi da gado ba a gadan ilimi a'a ba a gadan ilimi abinda ake gado dukiya amma ni fahimta ta malam abdulkadir abinda na fahimta ta yi fahimta ta ta zama kuskure ko ta zama daidai dan malami darajar da yake da shi guda ɗaya ce babansa ya sha wahala wajen karantar da jama'a to idan dan malami ya ce zai yi karatu to sai Allah ya bashi albarkar hidimar da babansa ya yi amma ɗan malami idan bai karatu ba to kawai sunansa ga nan wani ko kuma sunansa dan malam ai ka san da hausan an ce dan malam ai kaga ba kyau la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu kiyama ba za ta zo ba har sai an rike ilimi babu shi wata kasurar zalazilu girgiza za ta yi yawa girgiza a nan kala biyu ce azzalazilu girgiza ta ƙasa sai ta yi yawa za ka iya cewa an dai so makama hanya amma ba a je gurin ba tunda alhamdulillahi wannan girgizar ƙasa har yanzu in ka ɗauka inda ya yi yawa yanki biyu ne na duniya asiya ne da wani ɓangare na turai amma idan ka ɗauki afirka gaba ɗayanta girgizar ƙasa ta yi ƙaranci in ma ana yi to idan wannan hadisin abin da yake mana ya zalazilu sai ko ina ana yi a afirka ana yi a amerika ana yi latin america ana yi asiya ana yi to to wannan in aka ga wannan to alama ce cewa kiyama ta zo kuma alamomin kiyama din nan akwai ƙanana akwai manya wa'annan da ake faɗa ƙanana ne maganar ɗauke ilimi kuma abun ba lokaci ɗaya zai zo ba a hankali a hankali yake zuwa shi yasa wa'annan za ga cewa eh alamomi ne ɗauke ilimi din nan ita wannan girgizar ita ma za ga cewa an ɗan soma. Wa ya taƙaraba zamanu kuma lokaci ya yi kusa. A taƙarubin zamanu wasu malamai suka ce faƙila ala zahirihi yadda yake haka ne taƙarubin zaman awa ɗaya ta zamanto kamar rabin awa. Awa goma sha biyu ta zamanto kamar awa shida. awa 24 zamanto kamar awa 12 aka ce wakila ala zahirihi fala yazharu at-tafawutu fil layl wan nahar amma tafawuti tsere tsakanin dare da rana ba zai iya bayyana ba tsawonsa da, da gajartarsa ma'ana abin da yake nufi a nan rana awa goma sha biyu ce ba za ta rage ba sai dai wanda yake wani abu a cikinta ko ya rabkana ko ko ko ko amma ita dai tana nan a haka dare awa goma sha biyu ne shi ma ba zai ba zai tawaye ba na'am wakila almuradu qurbul qiyamata aka ce a abin da ke muradi da wannan kusantuwar kiyama wakila tazhabul barakatu wani kauli aka ce albarkar abun ne za ta tafi fa yadhhabu al-yawm wal laylatu bi sur'atin sai dare da rana su wuce da wuri Wakila al-muradu yataqarabu ahlu zalika zaman wani kaulin aka ce a yan zamanin ne ya taqarabu za su daimto suna kusanci da juna ma'ana za a samu aloli waɗanda suke za a rinka kusantar juna yanzu nan mutum yana Hong Kong sai ka fita cikin minti uku ko hudu kai masa waya alo wani da Allah na turo wani za a yi kaza za a yi kaza ko mutum yana America cikin minti biyu uku sai kai mai waya da Allah akwai wani sun tafi airport yanzu da Allah ka, ka siyo kaza ka bashi da Allah ya kawo ita wanda shi to kaga wannan taqarub ne an kusanci juna wa qala nawin um, a shine kon wa wakila aka ce almuradu ya taqarabu ahlu zalika zaman fi ash-sharri wa adam al-khairi ka gani ko to banda wancan taqarubin da na faɗa sai ya zamanto mutanen duniya kamar wajen kitimirmira ya tawasau bi ma'ana wajen shirya lalata kowa ya iya yawwa to shi ma yana daga ciki wakila wani kauli aka ce ta taqarabu sudur suduru duwali wani kauli aka ce a ainihin wato ƙasashe shugabanninsu za zamanto suna da kusantar juna وتطول مدة أحدكم لكثرة الفتن to wannan dai ta ƙarubu zaman kun ji abinda malamai suka farfada awa dare awa goma sha biyu ce rana awa goma sha biyu ce amma wani abu zai iya faruwa ko a cika mutum da aiki har awoyi su wuce ba tare da ya ankara ba yanzu a zamanin da ko da yake ba zan faɗi zamanin da ba idan aka ce rana ta fito kafin a ce a zahar ta yi har ƙosawa ake har ƙosawa ake a zahar ba ta yi ba to amma yanzu insha Allah idan gari ya waye kafin kyauta da bismillah sai ka ga yaya yanzu ba ga azumin nan ba yau biyu to in aka jinjima nan sai ka ji ana kwana bakwai in aka jinjima sai ka ji ana yau ana magana da daren lailatul qadr ake nema jim jim sai ka ji ana aiko ba sallah kamar yau gashi ba biyu aka yi kawai amma in aka in kan abin nan jim jim zaka ji kamar abin yaya to wannan dai yana daga cikin taqarubuz zaman wanda manzo Allah ya faɗa wa tazharul fitanu ko fitintunu to wancan azzalazil wata tsuru zalazil fara buƙatar na ce kala biyu ne azzalazil kala biyu ne eh ɗaya na faɗa to azzalazilu na biyu abubuwa za su fito ƙarshen zamani na girgiza imanin mutane yawwa ai ana faɗar kaza malamai suna cewa kaza to ai wannan bai da asali ai ba daidai bane ai wannan bai da asali to wannan duk yana daga cikin zalazilu abubuwan da za su rinka jijjiga imanin mutane wata zaharul fitanu fitintunu za su rinka fitowa fitintunu abubuwa ga su nan kala-kala wanda a zamanin da ba a san su ba amma za su fito abubuwa ne na damun mutane yanzu ko da misalin kangarewar yara ai kai ka san abin nan ba haka kawai ya zo ba fitina ce a da yaro ko bai san ka ba in dai kai dattijo ne kaucewa zai in kuka biyo hanya kaucewa zai yi sai ka wuce ya wuce to amma yanzu a ba zai kauce ba to to to wannan ba fitina ba ce mata da in za su bi gaban maza har harɗewa suke yi amma yanzu dan mace za ta wuce gaban maza ina ruwanta da su ina ruwanta To, abubuwa dai ga su nan dai na fitintunu waɗanda za su fito wanda da babu su, kuma kafin na nan gaba su fito. Don yanzu abin da dan an gada ne an ga yanzu, to nan gaba wanda Allah ya raya, to abubuwan za su fito za a ga abubuwa da yawa. Wa iktirul harju, kuma alharju yaƙi ko kisa zai yawa, wa huwal qatlu. Alharju shine kisa. Manzo Allah a wani hadisi yake cewa har sai idan mutum ya kashe mutum da za a tambaye shi me yasa haka kashe sai ce wallahi ni ma ban sani ba to ko kuma shi wanda aka kashe da za a tambaye shi me kai sai ce wallahi ni ma ban san ne ba to shine yaksurul haraj a hatta yaksura fikumul malu kiyama ba za ta abin nan ba ba kyama ba za ta tashi ba har sai kuɗi sun yi yawa fa ya fiza kuma ya kwarara ya zamanto ko'ina ya kai akwai shi akwai ran da abu ubaida jarrah abu ubaida ibn jarrah ya dawo daga bahrain ya zo da wasu kuɗi da manzo Allah ya sa a karɓo na dukiyar daular musulunci a can to da aka yi sallar asuba manzo Allah ya sallame sai ya ga masallaci ya yi cikakkwari ba masa katsinki manzo Allah ya yi murmushi ya ce kun samu labarin abu ubai rufin jarrah ya zo ne suka ce annabi wallahi ai mun samu labari ya ce to kowa ya yi burin abin da yake so ya samu na kuɗi zai samu saboda kuɗin suna da yawa yace to amma abin da nake so in ga muku na rantse muku da Allah wannan al'ummar tawa bana ji mata tsoron talauci abin da nake ji mata tsoro shine Allah ya turo mata kuɗi ta rinka gasa wajen tara kuɗin har wannan gasar ta shagaltar da su kamar yadda ta shagaltar da wasu al'ummatai ta halaka su kamar yadda ta halaka wasu al'ummatai shine kawai tsoro na amma ba talauci ba to ai kaga yanzu in dai ba a zo wajen ba ai an kusa tunda yanzu yanzu irin yadda Allah yake turo wa mutane kuɗi abin ya fi ƙarfin hankali yaro za ka ga ɗan shekara kaɗan Allah ya bashi da magana fandari ake siraɗin yaro yanzu magana biliyan nawa yake da shi ne yaro kankane yana da biliyan kaza kuma a unguwa in ka gan shi baka kirga cikin wasu dattawan wasu masu daraja amma ya mallaki biliyan kaza ana maganar miliyan yanzu an wuce ta yanzu sai biliyan biliyan din ma dab ake da a wuce ta sai triliyan amma idan kana so ka san gaskiyar wannan maganar ka duba titi motocin nan da baburan nan shin ruwansu aka yi ba da kuɗi aka saye su ba ka duba gine-ginen da ake yi saukowa suka yi daga sama ba da kuɗi aka yi su ba ka duba suturin da mutane suke sawa da fa mutum so ɗaya zai yi kaya in kaka ta yi sai in kasa kayan alawayyo ne dama dalki sai a ce wane ya kakace sai baɗi za a sake yin wannan kayan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah